بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da wannan yammaci na ranar laraba mun shiga daren alhamis yau hudu ga watan rajab shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan disamba 2025 daga wannan masallaci na masjid umar ibn al-khattab da aka fi da suna dandali a nan tudun wadan zaria a Najeriya, inda muke karatu a cikin tafsirin juzuwa amma za mu tashi a cikin tafsirin suratu sharhi a suratu tingo suratu wattin zaitun wannan shine darasi na biyu a cikin wannan sura mai albarka Allah ran mama nura zai sake karanta mana ayoyin wannan sura bismillah a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Allah ya ce wattini wazzaituni na rantse da ɓaure da kuma zaitun wa turi sinin na kuma rantse da dutsen turi sinin wa hadhal baladil amin na kuma rantse da wannan gari amintacce laqad khalaqna al insana haqiqa mun halicci mutum fi ahsani taqwimin akan mafi kyawun diri thumma radadnahu sa'annan muka mayar da shi asfala safilina mafi kaskancin kaskantattu illallazina amanu sai fa waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi ayyuka nagari falahum ajrun ghairu mamnun to su kam suna da lada wanda baya yankewa Allah ya ci gaba da cewa fama yukadzibuka ba'du biddini to kai kafiri me yasa kake ƙaryata ranar sakamako alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ashe Allah ba shine mafi iya hukuncin masu hukunci ba za a tunawa mun fara karanta fassarori da maganganu da malamai suke akan wannan ayoyi har zuwa kan ƙarshen rantsuwar wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadha baladil amin sai Allah ya ce laƙad khalaƙanar insana haƙiƙa mun halicci mutum fi a hasani taƙwimin akan mafi kyawun diri wannan aya ita ce amsa ko abinda ake cima jawabul ƙasa wato bayan an yi duka rantsuwar to abinda aka rantse don shi waɗannan rantsuwoyi guda hudu wannan aya ita ce matsayin jawabul ƙasa ne wato amsa ga wannan rantsuwa al-imamu ibn kathirin yake cewa yamshi ka'iman shi mutum yana tafiya a tsaye muntasiban ala rijlaihi yana tafiya akan kafafunsa wa ya'kulu bi yadayhi ya ci abinci da hannaye wa ghayruhu min alhayawanati yamshi ala arba'in yayin da duk sauran halittu su kuma suna tafiya ne da kafafu biyu da kuma hannaye ya zama hudu kenan kamar yadda akuya da tinkiya da rago da saniya da doki da kaski ba sa iya miƙewa yadda ada yake miƙewa ya sake cewa wa ya akulu bi famihi yayin da sauran halittu suke cin abinci da baki shi kuma dan adam yana ci da hannu sai ya dauko da hannunsa sannan ya kai bakinsa waja'ala lahu sam'an sannan Allah ya sa wa dan adam ji wa basaran da gani wa fu'adan da zuciya yafqahu bidhalika kullihi wadannan abubuwan dan ya dinga fahimtar rayuwa wa yantafi'u bihi kuma dan ya mori rayuwarsa wa yufarriqu bainal ashiya'i dan ya bambance tsakanin abubuwa wa ya'rifu manafi'aha wa dawa wa madarraha wa khawas wa khawasiha wa madarriha dan ya san abubuwa ya bambance su ya san me zai amfane shi me zai cutar da shi me zai mishi kaza me zai mishi kaza a dan adam in ya gani ya san abin da zai mai amfani in ya ji ya san abin da zai mai amfani haka idan ya taba to haka kuma abin da ya cutar da shi ya sani da jinsa da ganinsa da zuciyarsa Allah ya yi mishi wannan yayin da Allah bai masa sauran halittu duk irin waɗannan ba da haka zaka ga su ba sa iya tantance waɗannan abubuwa da dan adam ke tantancewa saboda ka shi dan adam shine Allah ya halicce shi a bisa mafi kyan sura da mafi kyan tsari da gaɓoɓi waɗanda suke masu ban sha'awa da kyakkyawa halitta sannan Allah ya sahale mushi hanyoyin fahimtar rayuwa da hanyoyin riskan abubuwa da hanyoyin tantance abubuwa ya ba shi damar yin magana ya ba shi damar gina al'adu da ɗabi'u da zamantakewa ya ba shi wata ƙudura ta raya birane da tsara rayuwa da tsara dauloli da tsara abubuwa ya ba shi wata dama ta binciko wasu ilmomi za su biya bukatun rayuwarsa da Allah ya wa ɗan adam wannan sannan Allah ya ba shi ƙwaƙwalwa da basira da damar tsayuwa akan turba mai kyau da hankalin da yake lissafin shi duk wani sa cikin abubuwan da Allah ya wa ɗan adam wanda bai ma sauran halittu ba waɗannan wannan dunkulalliyar maganar da al'imamu ibn kasirin ya yi shi da wasu daga baya da aka kalle ta sai aka ce wannan ayar za a yi mata fassaroli guda biyu fassara ta farko cewa a cikin wannan abin da Allah ya faɗa cewa laƙad khalaƙana li'insana fi ahsani takwim takwim ɗin nan yana iya ɗaukan al'amurul hissi wal amrul ma'anawi akwai wato kyakkyawan tsarin da Allah ya wa ɗan adam wanda ake gani da ido ƙurƙu shi ne abin da ya shafi shakalin surar halitta ɗan adam Allah ya wa ɗan adam halitta da tafi kowace halitta kyau dukkanin sauran halittu dabbobi da tsuntsaye da sauransu ɗan adam shi ne shugabansu a cikin halittu ɗan adam shi ne maye shi ne khalifan Allah a cikin halittun Allah don haka Allah ya ba shi dama waɗannan halittun ya mallake su ya yanka su ya ci ya sai da su ya yi kiwonsu ya tatsi nonansu in sun masa laifi ya dake su ya korar da su hatta aljanu akwai 'yan adam waɗanda suke saboda fitsara suna iya ainihin wato a jujjuya sha'anin aljanu waɗannan wannan kigawan shakali da sura su ne a ma'ana ayan alhissi kamar da Allah yake cewa wasawwarakum fa ahsana suwarakum cikin suratul ghafir Allah ya tsara halittarku kuma yanku kyakkyawa muku kyakkyawan tsari haka nan a wani waje Allah yake cewa a a fadan Allah alam alladhi khalaqaka fasawwaka fa'addalak Allah wanda ya halicce ka ya daidaita halittarka ga dan adam fa'addalak yi maka halitta madaidaiciya cikin suratul infitar ko mun karanta a baya haka nan kuma wata rana Allah ya ce alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa ashe dan adam ba ya kasance da maniyyi bane daga nan ya juya zuwa ƙwayar gudan jini ko tsoka sannan akai daidaita halittarsa sannan akai namiji akai mace wannan duka Allah madaukin sarki ya ya yi wa ɗan adam waɗannan bayanan da ɗan adam ya san asalin halittarsa kuma ya san alfarmar da Allah ya masa da ya daidaita masa halittarsa kisa Allah yake cewa walqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri Allah ya ce warzaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ya ce hakika mun girmama dan adam a cikin halittar da muka yi masa muka ba shi dama ya tafiya a bayan ƙasa kuma ya tafiya a ruwa sannan kuma muka ba shi arziki na ababe masu kyau da daɗi dukiya da ‘ya'ya da kayan noma da dabbobi da sauran abubuwan da Allah yake azurta mutane da su Allah ya ce sannan muka fifita ɗan adam akan mafi yawan halittun da muka halitta wannan shine al-ma'anar hissi lil aya cewa wala qad khalaqa laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwim yana nufin halittar da Allah ya wa dan adam ta zahiri da damar da Allah ya ba dan adam ta zahiri wanda ta sa ya zama cewa yafi dukkanin halittu kyau yafi dukkanin halittu matsayi a wurin Allah yafi dukkanin halittu damammaki a wurin Allah to akwai ɗayan ma'anar shine al-ma'anal al-ma'anal ma'anawi ko al'amrul ma'anawi sha'anin ayar ta fuskar a bata ma'ana wadda take ba abinda ake gani da ido ba shine abinda ke da alaka da ilimi da Allah ya sahale wa dan adam ya same ilimi za ga dan adam kullun rayuwarsa tana ci gaba ta fuskar ilmomi da yake ganowa da haka kullun yake canza dabaru da salon rayuwarsa da ba haka ake yin masallaci ba da ba haka ake yin gida ba da ba haka ake yin sutura ba haka za a yi ta gano sababbin salo na gidaje na ababen hawa na suturu na ɗabi'ar rayuwa na harkokin kasuwanci da zamantakewa na tsarin gudanarwa da gwamnati kullum ɗan adam yana gano salo dabara iri daban-daban amma yanzu misali kalli rago din da ka san rago tun asali iya dabarar shi kawai ya tunkuyi din da ka san kare iya asalin dabarar shi kawai ya haushe ruga da gudu yi da ilimi da fasaha gano sababbin hanyoyin abubuwa amma Allah ya ba dan adam wannan salan sannan Allah ya bashi damar yin aiki zai yi aiki ya canza neca ya canza yanayin abubuwan da ya tara yayi gada nan yayi bene can ya fafa nan yayi rami yayi garuruwa yayi birane yayi na'urori yayi abubuwan more rayuwa sannan Allah ya ba shi daman alistiƙama tsayuwa akan manufar da yake da ita ta addini ko ta rayuwa ko ta tattalin arziki ko ta siyasa kuma har ya samu ɗaukaka a kai duk abin da ɗan adam ya tsayi a kai to sai ya kuce a kai sannan Allah ya ba shi ainihin wato fitira wata ɗabi'a lafiyayya da ke iya gane daidai da kuskure wadda wannan duka ɗan adam yana da ita baya rasa ta sai in an yi a an lalata ta kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim ko cewa an halicci ɗan adam duka alal fitra kullu mauludin yuridu alal fitra fa awahu yuhawwidanuhu hawdanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tantitul bahimatu al bahimatal jam'a laysa fiha min jad'a ko fa hal tuisuna fiya min jada Allah annabi ce Allah Allah ya halicci ɗan adam da kyakkyawar ɗabi'a lafiyayya ta gane gaskiya ta amsan tauhidi ta amsan addinin mai inganci sai dai iyayensa ko wasu su juya mai hankali sashi ayi wurinci ko kiristanci ko maguzanci ha annabi ya kwatance ce kamar da akuya take akuya lafiya ƴan uwata sannan Allah madaukakin sarki ya sanya wannan fitira da wannan hankali ya zama shine farfajiyar da Allah ya daura ma bayinsa doka da aka sa ba daura ma mahaukaci ba daura ma yaro saboda sun rasa wannan farfajiya ba su da hankali ba su da natsuwa ba su da tunani amma duk wanda yake hankali ya kai baligi sai a sa mishi taklifi saboda wannan shine janibin da ke iya dauka haka sauran dabbobi fa da halittu babu takalifi a kansu don ba su da wannan hankali wannan shi ne faɗin Allah wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha kuma da rai da wanda na rantse da rai kuma na rantse da wanda ya halicci ran Allah ya rantse da kanshi kenan fa'alhamaha fujuraha sannan ya kimsa mata bujirewarta wa taqwaha da bin tafarki madaidacinta wannan yana magana ne akan wato al'amrul al'amrul hissi din wannan wannan nabi wannan laqad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim da ma'anan taqwim mun halarci ɗan adam da hankali da tunani da iya gane abubuwa shi ne asalin ma'anar ayar a bisa taƙiƙin malamai ya fi kusa da ma'anar ayar fiye da kawai a ce shakalin surar mutum domin shi ne mahallin rantsuwar kuma shi ne mahallin hukunci domin shi ne yake ba da salamatul mu'taqad dan mutum ya tsaya akan daidai wato ya zama yana da aƙida mai kyau da addini tsayayye da kuma hankali mai nagarta kuma domin ɗan adam darajarsa ba ta samuwa da kyan halittarsa ko da shigar jikinsa ko da tsayin hancinsa ko da iya zalaƙar zance ko kyan gashin jikinsa duk waɗannan abubuwa ne na kyau wanda suke a fili wanda kuma ba su da ba su da wato tasiri wajen nagartar ɗan adam wacce ta tsayar da shi a wurin Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah inna allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum allah baya kallon halittar ku ko jikin ku amma yana kallon zukatan ku ne waka yana fadi a cikin wata mashura ka dake cewa ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubu ribha fima fihi khusranu أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان yace ya kai wanda kake ba kanka wahala wajen kula da jikinka me yasa kake bata lokacinka kana wa jikinka hidima bayan babu wata riba sai dai asara wanda ya tsaya gayu wanke kafa wanke hakori gyaran gashi gyaran kaza goge riga kullum bayi da aikin banda gyaran jiki tsaf tsaf yadda ka san wata amarya a ce aikin ka kawai kenan to wannan duk wanda tsayana haka ya tsaya yana bakan shi wahala wannan babu inda zai kai ka sai shi ne ke cewa aqbil alan nafsi ina ma me yakon ka bata lokaci wajen gyara jikinka ina ma da ka bata lokaci wajen gyara zuciyarka aqbil alan nafsi wastakmil fada'ilaha yi kokari ka cika falalar zuciyarka ka gyara zuciyarka fa anta bil nafsi la bil jismi insan kana zama mutum ne gwarzo abin a zo a gani idan ka kai ka kawo ta fuskar zuciyarka idan kana da lafiyar zuciya shine ka zama mutum idan kana da zuciya mai nagarta shine ka zama mutum duk a duk abin da za a ambata game da kyau misali ana ba da labarin kyan annabi yusufa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ra'aytu yusufa fa idza huwa qad utiya shaqaral jamal ko na makamanci haka nabi ya ce da yaje isra'i da mairaji ya ga annabi yusufa sai ya ga an bashi rabin kyau sai ga an bashi rabin kyau amma kaga shi kan nan da aka bashi ba shine falalarsa ba asali ma ya zama mishi jarabawa ne da matan nan suka ganshi abin zama mai fitina har sai da yazo na cewa a shiga da shi gidan yari ba tare da yalifi ba rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi kuma kalli da yana lissafin falalar da Allah ya mishi mai ambata rabbi kad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith bai ce wa khalaqtani jamilan ba bai fada ka ba saboda wannan bai cikin abubuwan da har zaka yi takama da shi ko ka dauka wata ni'ima ce abinda zaka yi dinga tutiya da shi wannan sai dai mata sai kaga su da suka ganshi a haka suka suka rude summa badalu min ba'di ma ra'aw al-ayati la yuzinu wa tahi matan gari su rude saboda mata hankalinsu ba mai kyau bane ba mai nagarta bane hankalinsu akan waɗannan kyale-kyalen yake to kai kana namiji bai kamata a ganka akan irin wannan kyale-kyalen ba sai dai kai dan daudi ne ka aris ɗabi'an mata kenan Allah ya kyauta saboda haka dan adam ken shi da nagartar shi shine ken zuciyarsa da nagartarta wanda annabi yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salal jasadu kullu akwai wata tsokanya a jiki in ta gyaru komai ya gyaru in ta ɓaci komai ya ɓaci yanzu in kana karanta tarihin da aka ambata game da wasu manyan kafirai a maka su abu lahab su abu jahal su abu ɗalibin waɗannan mutanen duka ana ambatan cewa kyawawan zaratan ƙurashawa ne masu kyan halitta amma kaga duka abincin wuta ne tun da kafirai ne za ka wannan kyan nasu duniya bai amfana musu komai ba saboda jama'a kamar da wanda yake fada yake cewa aqbil ala nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan mu ambaci hadisin sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin Bukhari da Muslim da annabi yake cewa inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum daka hankali da nagartar zuciya ita ce daraja mafi girma da Allah ya keɓance ɗan adam da shi kuma ita ce aya mafi girma a cikin halittar da Allah ya wa ɗan adam domin misali shi kanshi hankalin da abin da ke cikin zuciyar na lissafin da iya tantance rayuwar wani abu ne wanda ba wanda yake fahimta ya yake sai Allah babu wanda yake iya fahimtar yaya yake sai Allah wani abu ne kuma da duk abin da dan adam ya gina na ci gaba da fasaharsa da kwarewarsa to sakamakon utilizing wannan halitta ta Allah ne yanzu abin da ke baka mamaki na halitta da dan adam yayi jirgin sama makaman kare dangi raya birane gine-gine fasahar sadarwa dinnan duka in tana baka mamaki to kai mamakin halittar da Allah ya tabbasira dan adam ta yi wannan tukun dan adam da yake wannan yana istiglalin basira da Allah ya mushi ko mun gani shi sa misali tsuntsaye da tumaki da dabbobi su ba za su yi wannan ba domin Allah bai kimsa musu wannan basiran da ka yi ta ce mafi girman abin da Allah ya bai wa dan adam na falala da Allah ya bashi shi sa Allah yake ambata mana yake cewa wallazi ansha'akum waja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata sai ce menene qalilan ma tashkuru Allah yana mana bayanin wannan girman ni'imar ne yace shine ya halicce ku ya sanya muku ji da gani da zuciya dan waɗannan sune hanyoyin samun ilimi da gane abubuwa Allah ya ce amma kaɗan ne kuke godewa Allah ka wannan ni'ima yana daga cikin kin godewa Allah na farko shine kai kafirci ka bari hankalinka nan mai kwanye kai ka zuwa ga imani sai ka yi amfani da shi negatively ko ka yi watsi da shi ka bota shiri ta han kafircewa Allah ko kuma koda kana musulmi amma ka ki amfani da shi a abin da zai amfane ka a wajen Allah mai kwan hankalinka da jinka da ganinka ka saurarar da su ka fuskantar da su zuwa ga abin da zai amfane ka sai ka fuskantar da zuwa ga wani shirme zuwa ga wata shiririta zuwa ga wata barna zuwa ga saban Allah zuwa ga zalunci zuwa ga almubazzaranci zuwa ga fasikanci duk waɗannan hanyoyi ne na bujirewa Allah da kin gode masa Allah ka bare mu amin saboda dan adam ta hanyar hankalin da basira da Allah ya mushi ta nan yake gane addini ta yake gane rayuwa ta nan yake fahimtar daidai kiza Allah yake cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa ka tsayu akan addini daidai wa daida Allah yace fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha halittar nan ta fitra da muke ta magana akan ta wanda Allah ya halicci ɗan adam akan ta ita ke so kamfani ta wajen gane gaskiya Allah ya tsare mu wannan ni'imomi masu girma da Allah ya wa ɗan adam na hankali da tunani da ganewa to suna kuma wajabta wa ɗan adam ya gode wa Allah kamar da muka ambata a wanda ya gode wa Allah to sai ya cancanta azabar Allah saboda ya butulce wa ni'imar Allah shi sa Allah madaukin sarki zai makafirai azaba saboda sun butulce wa Allah zai wa fasikai azaba in bai gafarta musu ba saboda sun butulce wa Allah abinda Allah ya ba su na hankali da ilimi da nazari da bincike sai su munanta amfani da shi su koma kafirci da wasa da shiririta da abubuwa marasa kyau alimamul kurtubi Allah ya gafarta mishi a daidai inda yake tafsirin wannan ayan ya kawo wata latifa wani labari mai ban mamaki ko ban sha'awa inda yake cewa wani mutum da ake ce ma Isa ibn Musa al-Hashimi wanda ɗaya ne daga cikin 'yan fada a zamanin halifancin Abu Ja'far al-Mansur ya je gida sai ya gama ta shi ta yi kwalliya sai kwalliyar ba ta burge shi ba sai ce in na dawo na ganki ba ki kwalliyar da ta fi farin watan nan kyau ba to auren ki ya mutu sai ta tana ta kuka ta ce to ni a zanyi ne kwalliyar ta farin wata kyau ta ina na sanin fito ma wannan ta kuma gefe tana ta kuka shi kuma da ya dawo sai ya gane ashe ya yi katobara a cikin fushi ya ce ya kasa bacci ya kasa yadda zai da gari ya waye sai je ya samu halifa ya gabe shi ranka da difa jiya nayi ka tubara mata ta fadna ga taso ce to ai ga malamai nan da yawa a fada su ma mu fatawa duk malamai suka ce ina ai ai mata ka tasu ku babu yadda za a yi kace ta yi kama ta yi farin wata kyau farin wata ya bi da kyau da haka mata ka tasu sai wani malami guda ɗaya shi bai ce kome ba daga cikin ɗaliban Abu Hanifa can sai a Hanifan ya ce to kai wane me yasa baka faɗin komai ne yace a ni ban yadda mata shi tasu ku ba sai saboda mene kawai sai ce bismillahir rahmanir rahim wattin wazaitun wa tur sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim ita ya dan adam ya fi komai kyau da haka iya wannan kulle da tayi ta fi farin wata kyau da haka matar shi tana nan aka dinga tafa mishi ana murna da ba ka san su hanafiya sun iya kawo irin wannan mafitar suna da hila Allah ya gafarta musu da haka ce to matar shi ba ta saku ba al-Imam Ibn al-Arabi shi ma a cikin tafsirin da yayi na wannan aya yake cewa wannan aya tana nuna abinda Allah ya baiwa dan adam da ya halicce shi ya sanya shi qadiran muridan mutakalliman sami'an basiran hakiman yace waɗannan siffofi wanda asalin su na Allah ne sai Allah ya dauka ya kimsa wa dan adam yace kai shi yana ganin ma wannan shine ma'anan wani hadisi wanda aka dade ana tababa game da fassararsa shine hadisin inna allaha khalaqa adama ala surati wanda yake cikin bukhari da muslim cewa Allah ya halicci dan adam a bisa ta annabi adam a bisa surarsa a bisa cikakken halitta shi annabi adam to akwai riwaya ta go inna allaha khalaqa adama ala surati rahman Allah ya halicci adamu a bisa kamannin Allah haka malamai suka ce sai hadisin ya zama yana da yana ana ana rasa yadda za a fasara shi don ba wanda ya san kamannin Allah kuma tabbas dan adam ba ba kamannin Allah bane laysa kamithlihi shay'un sai ce to wannan abin ne ake nufi da hadisin cewa akwai siffofi na Allah da Allah ya baiwa dan adam wani abu kwatan kwacin su shine dan adam yana da kudura yana da karfin yin abu dan adam yana magana dan adam yana ji yana gani yana da hikima yana iya tsari kuma duk Allah yana da waɗannan siffofin da yake sun bambanta da ɗan adam siffar ilimin Allah siffar jinsa da ganinsa da siffar kaza da siffar kaza sun bambanta da ɗan adam amma Allah ya halicci wasu kaman jabu kenan ko sai ba ɗan adam ya ba ɗan adam su yace shi yana ganin ma wannan aya tana fassara ma'ana haka wallahu a'lam sai Allah ya ci gaba da cewa thumma radadnahu asfala safilina sannan sai muka maishe shi mafi kaskancin makaskanta dan adam da aka halitta da waccan kyakkyawar halitta da wancan kyakkyawan tsarin kuma Allah ya ce summa radadnahu sannan muka maishe shi asfalas asfalas safilina mafi kaskancin makaskanta wato ko ɗayan biyu ko dai tsufa da ke bujiro wa ɗan adam sai ya zama kamar ba shi da ƙarfin da yake da shi da kamar ba shi da ilimin da yake da shi da kamar ba shi da wayan da yake da shi da mutumin da ya yi ƙarfi ya yi wayau ya yi ilimi sai ya dawo ba haka ba wannan amirhu nuna kisu fil halki daga halitta shi ta canza kamannin shi sun lalace in mace ce da take kyakkyawa yanzu zama babu kyau idan namiji ne wanda yake da siffar ƙarfi yanzu babu siffar ƙarfin wani mai ilimi ko mai basira yanzu babu ilimin ko basira wani mai wadata yanzu babu wani mai lafiya da ƙarfi yanzu babu to shine radadnahu asfala safilina wato bil harami ba'da shababi ya zama dattijo bayan da yana da kuruciya suka ce hatta yasira kasabi haya dawo kamar yaro wanda za a dinga bashi umarni a dinga hana shi a ce yayi ya bari wataƙila ma har ya dinga yin kuka irin na yara ko ya dinga magana ta rashin tsari irin na yara wani haya dinga yin fitsari a jikinsa irin na yara ana samu duk irin wannan idan tsufa ya tsufa wannan shine fassarar da ibnu jaririn yayi ma'ayar ba mu ga wannan fassarar ta fi dacewa da fassarar ayar baya a matsayin cewa laqad khalaqana lil insana fi ahsani taqwim yana nufin al madhhab al hissi to shine zai dace da wannan amma ibnu kathirin da yazo sai ya ce wannan fassarar bai ta ce mai kyau ba domin wannan fassarar ba ta dace da abin da ke biyo bayan istisna'in ilallazi na amanu wa amilu salihatu in aka ce laƙar halakan al'insana fiye san ta ƙoyi mun halitta ɗan adam a kyakkyawan halitta sun maradar na husanar muka maishe shi asfala safilina mafi kaskancin kaskantattu illal ladina amanu amma banda wanda suka yi imani to kuma zamu ga cewa ta masu imani in shekaru suka kama su suna iya samun wannan yanayi in banda wanda wasu malamai suka faɗa cikin salaf kaman katada da makamancin suka ce mabucin alkur'ani baya zama haka baya kuma ya rikirkice ko ya lalace to kaga kuma istisna'in nan tunda an ce al'ilal ladina amanu to ba za su shiga cikin wannan ba da haka sai ibnu kathirin yace shi yana ganin wannan ayan tana nufin a keɓance kafirai ne sune sune radadnahu asfala safilina wanda ya butulce ma Allah yake an san waɗancan ni'imomin yake amfana da su sai Allah mai da shi makaskanci ko da yana cikin ƙarfinsa da lafiyarsa makaskanci ne shi duk mutumin da ya anshi kafirci yake an san imani to dabba ma ta fishi alheri ya lalata kanshi mai da kanshi baya to sune asfalus safilina ilal ladzina amanu in banda wanda suka yi imani a cikin ƴan adam su ba sa cikin wato wannan tsarin wanda kuma wannan idan muka dauki wannan fasara ta biyu ta yi kama da wal asr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus salihati zuwa ƙarshe kaga can ma aka ce dan adam duka yana cikin asara to shine irin wannan da aka ce khalaqana khalaqana al-insana fi ahsani taqwim sai Allah ya ce kuma razaqnahu to shine wancan da a cikin wal asr da aka ce yayi asara illal ladzina amanu wa amilus salihati dan ma kaga aka istisna'in alladhina amanu wa amilus salihati su kada aka kebance su ne wanda ba su asara ba Allah ya ce summa razaqnahu sannan muka maishe da dan adam asfala safilina da Allah ya bashi hankali da ilimi da tamyizi da yake aiki da shi sai ya zama makaskanci koma baya ya zama wanda ya wulakanta kansa tun anan duniya ballantana kuma idan ya haɗu da Allah ubangijinsa ba tare da ya yi imani ba kamar da makwatanta kalli waɗannan manyan mutanen makka masu ƙarfi da fasaha da dangi da dukiya amma da suka ƙi imani an kashe da dama daga cikin matsayin kafirai sun wulakanta waɗanda ko jana'iza ba a yi musu ba a badar waɗanda haka aka dinga jan gawawakinsu hannu na tsinkewa ƙafa tana tsinkewa sun kukumbura aka jefa a cikin ƙaribu badar cikin wani rami wani kwazazzabo haka suka wulakanta saboda ba su imani ba to haka kuma har yanzu duk wanda bai imani ba kar ya buge ka la ya gurannaka taqallubal ladhi taqallubul ladina kafaru fil bilad kada wai samun sakewa da jin dadin rayuwa da fantama wadda kafirai suke a duniya kai burge ka mata'un kali jin dadi ne dan kankani kai ya dinga burge ka ka dinga ganin cewa kai waɗannan sun more matukar ba su da imani to ba su more ba asara suke ciki da damuwa da tashin hankali kuma abin tausayawa ne idan suka mutu a haka saboda sun gama jin daɗin iya abin da za su ci kenan a duniyar nan rana alkiyama da kansu za su dinga cewa wallahi ba za su iya tuna wani daɗi da suka taba ji ba ma marra bina khairun qat ba ga wannan ba abin burgewa bane duk wanda ya marayuwa shi haka ya zama cikin asfalu safilina Allah ka tsare mu Allah ya ce ilal ladina amanu wa amilus salihati to kamar da muka ambata a ayat ta gabata cewa wancan yana da fasara biyu to dole din ma haka za a fasara ko dai a ce wannan istisna'i ne munqati istisna'i ne wanda yake a alal qawl awwal idan mun fassara wancan cewa asfala satilina shine tsufa da da da abin nan da shekaru da suke bujurwa bayan yarinta da kuruciya to sai a ce ilal ladina amanu istisna'i ne munqati wanda ba shi da alaka da abin da ya gabata sai zama wajen ma'anarsa lakinil ladina amanu wa amilus salihat sabuwar magana su dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to su kam suna da abin da aka ambata wanda bai da alaka da wancan na baya lil ladina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah ya ce falahum ajrun za a ba su lada ghairu mamnunin wanda baya yankewa za a ba su ni'ima da lada wanda baya yankewa har abada Allah ka samu cikin su to idan kuma aka dauki wajahi na biyu cewa ana nufin sun maradadnahu asfala safilin su ne kafirai kadai to sai ya zama wannan istisna'i ne wanda yake muttasili sai ya zama ma'anar shi thumma radadnahu asfala safilin sannan muka maida kafirai zuwa muka maida dan adam zuwa makaskancin kaskantattu illal ladina amanu amma cikin ɗan adam da suka kaskanta din banda wanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari waɗannan su falahum ajrun ghairu mamnun su kan suna da lada wanda ba a baya yankewa ko ba musu gori a kansa ka kowace fasara tana iya zama da gwargwadon yadda aka fasara idan an fasara akan waccan sai zama istisna'i munqati an fasara akan wannan na biyu sai zama istisna'i muttasil kamar yadda muka ambata a da mutanen kirki da na banza kowa na iya tsufa tsufa ta kama shi kowa na iya rasa memory ɗinsa ya sami dementia in shekaru sun masa yawa kowa yana iya ainihin wato kasancewa a wani yanayi na rauni bayan ƙarfi ko tsoro bayan aminci ko talauci bayan wadata wani yana da alaka da hissi kenan amma muminai su suna nan cikin imaninsu da nagartarsu ko da sun shiga cikin wani tsufa ko wani yanayi wannan ba zai cutar da su ba hasali ma hadisai sun tabbata cewa abinda mutum yake da ayyukan alkhairi sanda yake da lafiya da ƙarfi in ya tsufa baya iya za a bashi ladan su za a ci gaba da bashi kaman fansho kenan ko mutum da ya saba azumi ko sallar dare ko ya saba sadaka ko ya saba tilawa ko wani abu makamancin haka ko ya saba na filfili sai wani yanayi ya zo da ba zai iya yi ba yanayin shekaru ko rashin lafiya ko in ayyuka ne na sadaka yanayin wadata yanzu ba yi da ita ko idan ayyuka ne na ibadar azumi yanzu ba yi da lafiya da zai iya azumi saboda watakila shekaru sun kama shi ko wansa ta kama shi ko kuma zai iya tsayuwa ya sallah cikin dare ko bai iya zama ya daɗe ya ta tilawa annabi ya ce za a ci gaba da bashi ladan waɗannan ayyukan da ya kasance yana yi kaga koda ya tsufa ba zai asaran waɗancan ayyukan da yake yi sa da yake da lafiyarsa da ƙuruciyarsa ba da haka shi sa ake so sanda kake da lafiya da ƙuruciyarka ka yi ƙoƙari ka amfani wannan lafiya da ƙuruciyar ka more ta ta wajen yin ayyuka na gari ta wajen kyautata ayyuka da biyayya Allah da aikata ayyukan da suke tara lada saboda in rayuwa ma ba ta tsayi ba dai ka riga ka mura abin da za ka mura idan kuma ta yi tsayi za ka ci gaba da samun alkhairi kamar annabi yake cewa mafi alkhairun ku wanda shekarunsa suka yi tsayi kuma aikinsa ya kyau daga cikin falalar ka daɗe a duniya kuma ka daɗe kana aiki na gari kenan wallahu alam sai Allah ya ce fama yukadzibuka ba'd biddin fama yukadzibuka to menene dalilin ƙaryatawarka ba'adu ai ba'da hadhal bayan dama ita shi lafazin qablu da ba'du idan aka cire mudafu ilayhi sai kuma mabni ala dhab fama yukadzibuka to menene ya jaka ya kai kafiri kake ƙaryatawa biddini addin ko dai addinin ko kuma addin ranar sakamako maliki yawmiddin ko me ya kai ka kana ƙaryatawa wasu suka ce ma'anar shi a wanda duk ya ƙaryata ka ya ka na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wajen sakon da ka kawo to haka damu da shi shine ma fama yukadzibuka karkashin haka to anan ma tana da ma'anar man ne kenan faman yukadzibuka ba'd biddi wane ne ya isa ƙaryata ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan hujjojin nan ya ƙaryata biddini ya ƙiwa Allah ɗa'a ya ƙiwa Allah biyayya ya ƙi gasgata annabtaka to anan sai a ce ma bi ma'ana manne da annahu uniya bihi ibnu adam domin ana nufin famman yukadzibuka wato dan adam dan adam ne ake nufin ma din nan wannan shine fasar da Imam Al-Qurtubi yayi kamar da makanta wa nafsin wa ma sawaha kaga aka ce ma din tana iya ma'anarta wa man sawaha to haka anan ma an fassara da cewa fa ma yukadzibuka ba'd bidin sai a ce ma din bi ma'ana man fa man yukadzibuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga nan Muhammadu wane ne ya isa ya kareta ka ya kareta addini wato ba wanda ya isa ya kareta sai dai yayi taurin kai fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun wasu kuma suka ce a ma'anarsa al-khitabu lil kafir ai fa idza arafta ayyuha al-insan anna allaha khalaqaka wa sawwaraka fa ahsana surataka fama hamalaka ala takdhibil ba'th wal jaza ya kai dan adam wanda kasancewa Allah shi ya halice ka kuma shi ya tsara halittarka ya kyautata ta ɗin nan to me yasa kake ƙaryata addin tashin alkiyama wancan kuma fa ma yukadhibuka fa yukadhibuka ba'du biddin wane nake ƙaryata addinin domin lafazin addini na iya ɗaukan tauhidi da sallah da azumi da sauran ibadoji da ladubba da sauran hukunce hukunce sannan lafazin addin na iya ɗaukan kuma tashin alkiyama shine sakamako wanda Allah yake cewa maliki yawmiddin mamallaki ranar sakamako to fasara ta biyu tace take dauke da wannan ma'anar ta maliki yawmiddin wannan fasara ita ce fasara da al-Imam al-Qurtubi suka yi shi da al-Allama Ibn Kathir rahmatullahi ala al-jami shi ne suka fasara fa ma yukadzibuka ba'd biddin ya kai kafiri to me yasa kake ƙaryata ranar sakamako wannan tambaya ne wato tambaya ne na ba wai ana neman amsa bane tambaya ce ta ana ta ta ta ƙure ana gaya maka to hujjojinka sun kare to me yasa ba za ka ba za ka gaskata Allah ba me yasa ba za ka tuba ba me yasa ba za ka daina ƙaryatawa ba wai ana nufin gaba da amsa ba Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimi ashe Allah ba shine mafi hikimar masu hikima ba ashe Allah ba shine mafi iya hukuncin masu hukunci ba shi ma fasara biyu Allah baya zalunci Allah baya kama karya kuma saboda adalcin Allah shine ya tanaji kiyama dan yi hukunci da adalci ga bayi bayin da suka zalunci kansu da wanda suka zalunci ƴan uwansu zaluncin kai shine yin kafirci zaluncin ƴan uwa shine zaluncin da muke wa junanmu da Allah ya ce a cikin hadisul qudsi inna allaha حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا Allah ya haramta wa kanshi zalunci kuma ya sa zalunci tsakaninku cewa haramu ne kar ku zalunci junanku to wannan zalunci da muke wa junanmu na mutunci na dukiya na jinya ne da sauran abubuwa to Allah ya tanaji alkiyama dan yin wannan hukunci na adalci shine a cikin cikin cika adalci shikenan cewa ba za a kyala wani zalunci da aka yi a nan duniya ya tafi haka shikenan a banza saboda a nan duniya ba a kama wanda ya zaluncin ba ko saboda ko da an kama shi yana da lauya ya je ya yi akwintin ɗinsa ko saboda shi wani babba ne ya fi ƙarfin doka ko saboda ma babu wanda ya san ya yi wannan zaluncin sai Allah kawai to Allah ba zai kala wannan zaluncin ba haka nan zaluncin da muke wa kawunanmu tun daga barna da mutane suke yi da kafirci da suke yi da fasikanci da sauransu Allah duk ba zai kyale ba sai abin da rahamarsa ta rinjaya azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay'in to Allah ya tanadi lahira saboda cikar adalcin sa ne ba za a ce shikenan ta an sha an ci banza ba ai kun ga anan duniya akwai abubuwa da dama wanda mutane sun ci banza sun yi zalunci sun yi babakere sun yi al'almundana sun cuci na ƙasa da su wannan ya daki wannan wannan ya zalunci wannan wannan ya cutar da ‘yar wannan wannan ya cutar da al'ummar da aka bashi riƙonsu na jiha guda kuma aikata guda ko bayi ko marayu ko abokan aiki ko masu waye ba muna cutar da junanmu kullum ba muna ɗauka kamar wai mun ci banza to iya cin banza a nan duniya ne amma Allah a cikin adalcinsa sai ya sai ya fitar da wannan hukunci a lahira hatta dabbobi da babu taklifi a kansu sai Allah ya sa wanda aka tunkuya ta rama tunkuyinta wanda aka ciza ta rama cizanta ya cikin cika adalcin Allah da cikar hikimarsa wajen ainihin hukunci sannan Allah yana matsayin ahkamul hakimina wato mafi hikimar masu hikima in ka kalli siyakin ayoyin bayani ne akan hikimomin Allah game da halittar tsirrai shi kanshi attin was zaitun game da halittar ainihin dan adam laqad khalaqnal insana fi asan taqwim da aya tana dauka ma'ana ahkamul hakimin mafi hikimar masu hikima ahkamul hakimina mafi iya adalcin hukunci cikin masu hukunci Allah baya zalunci Allah kuma baya halittar wani abu mara tsari ko mara kyau ko mara ah, mara hikima Ah, mun ambata a farkon tafsirin wannan sura cewa an ruwaito daga wasu sahabbai ah, kamar ibnu abbasin radiyallahu anhuma cewa idza qara'a suratatini in ya karanta wannan sura fa'ata ala qaulihi alaysa Allahu bi ahkamil hakimina ya kawo ƙarshen suran fadin Allah ashe Allah ba shine mafi iya adalcin hukunci cikin masu hukunci ba sai ya ce subhanakallahumma bala tsarki ya tabbata gare ka ya Allah bala ko wa bala haka abin yake Allah kai ne mafi hukunci na adalci cikin masu hukunci Allah baya baya rage ba zai yi 90% ko 99.9% ba sai dai 100% yayin da anan duniya kuwa mai hukunci na iya yin zalunci yana sane da gangan ko baya sane da karancin ilimi ko da gwargwadon abin da ya bayyana gare shi na hujjar da ya sani ibn abbas yana karantawa sai ya karanta haka hakanan ma'amar ibn rashid sanani ya ruwaito daga malamin sa qatada ibn da'amat as-sanusi cewa idza tala alaysa allahu bi akamil hakimina yaqulu sai ce bala wa ana ala zalika min ash-shahidina sai ce da gaske ne Allah kai ne mafi hukuncin masu hukunci kuma ni qatadatu na shaida haka wannan riwayar da take cikin littafin a tafsir na Imam Tabari da kuma wasu masadir da muka ambata kamar musallab na birraƙis sana'ani ita ce katada sai aka ce wa kana yarfa'u zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ma shi katada ya kasance yana danganta haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ma yayi haka to katada ba sahabi bane tabi'i ne da aka riwaya ce mursala to kuma musamman a cikin sallah ya zo a cikin a wasu adabiyat na fikihu cewa ko a sallah ne a karantawa an a karanta ana fadin haka za ga a da limamai suna yin haka saboda katon da ke cikin fikihun malikiya ko cikin iziya cikin iziya ne ko na manta da aina yake a cikin fikihu ba iziya ba ne ko amma yana nan dai ana ana fadan shi kuma ana karantawa to amma magana ta gaskiya hadithin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so daga idan mutum ya karanta surar a matsayin yana tadabburin ayoyin da yazo ƙarshe sai ya ambaci wannan maganar ba za a ce yayi nufi ba amma ya ambace ta da niyyar ba fa Qur'ani bane a da niyyar yana tadabburi ne na ayoyin me yasa za a anshi wannan saboda an samu su cikin magabata suna yi saboda kuma a ya tabbata a sunnata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana karanta wasu ayoyi da suke da alaka da neman gafara ko neman rahama Allah yakan tsaya ya nemi gafara Allah ko ya nemi rahama Allah ko ya karanta wata aya take bayanin wata masifa ta gidan wuta yakan tsaya ya nemi tsarin Allah ko ya karanta wata aya take ambaton wani dadi da ni'ima aljanna yakan tsaya ya nemi ni'imar babu lafi idan mutum ya karanta wani wuri cikin alkur'ani wani abu ya bujiro mishi na tunani sai ya tsayaye wani ta'aliki kamar irin wannan musamman tunda an samu daga salaf suna yi idan mutum yayi ba laifi bane ba kuma za a tume shi akan cewa ya kawo bid'a ko ya kawo wani abu samu ba tunda an samu wasu cikin magabata suna yi ko ba a samu inkari daga magabata ba amma a sallah fa rashin yin shi shi ya fi a sallah saboda kada ya kawo wani cakuɗaɗe na tsakanin zancen Allah da zancen da ba na Allah ba a cikin ibadar sallah wata ibadar sallah kuma abin da ke cikin ta duka kawai ambatan Allah ne ba a so wani zancen mutane ya shiga kamar da annabi yake ce ma wannan sahabi ya kaiwa ne kaga ita sallar nan kabbara ce da tasbihi da qur'ani la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas yace wani abu cikin zancen mutane baya ba yi da kyau ya shiga ko me wannan mutumin yayi ba ce wani yayi yarhamukallah da ya atishawa kaga shi ma ai kamar zikiri ne ko amma ba irin wanda ake a cikin sallah ba to haka nan ma fadin cewa bala wa la na zalika min ash-shahidi kaga yayi kamar tasbihi ko zikiri amma ba irin shi ake so ba annabi ya kira wancan da suna la yaslu biya shay'un min kalamin nas Allah ya sa mun gane amin to a jama'a wannan shine karshen suratu wattin wazaitun a Allah ya taima- ya taimaka mana ya mana baiwa da kawo ta ba tare da mun tsawaita ba Allah ya sa mu dace abin da ke cikinta na ma'anoni da abubuwan ɗaukar izina da ilmomi muna fata Allah ya albarkace mu da su amin Allah Ubangiji ya gafarta mana kurakuranmu da suka bujiro mana saboda karancin imani karancin ah, ilimi da sauransu na'am na'am na'am eh na'am na'am eh
bayan suna da wasu da yin cewa an yi shari'a da su da
na'am sun sa ma aka ce ainihin mutum musulmi da mutum musulmi ya kawai abin hmm da wasu musulma da kawai ahli kitabi wa na'am
me za a ce da wani kuma yadda suke kuka masu da ana canza su kuma right da sun kafa jin zamani na'am ah, malai yana tambaya game da wato batun hankali da aka yi cewa hankalin maza a matsayinsu na al'umma maza shi ke da cika hankalin mata a matsayinsu na al'umman mata hankali ne na kasashe wannan shine abin da ya tabbata a shar'ance a musulunci shi kuma ya tabbata a tajriba ta ɗan adam yau da kullum amma zamani ya zo da aka je kwakwalen matanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu da matan musulmi a kusan duk duniya yanzu suna gwagwarmaya abinda aka sani da suna feminism wato al'unufiya wato gwagwarmayar kwato wa mata yancin sakamai da suke cewa daga sai abinda suke yaƙi da shi shine wannan mabda'in wannan filosofin cewa maza sun fi su tunani sun fi su hankali sun fi su dacewa da shugabanci sun fi su dacewa da jagoranci yanzu akwai mata da dama wasu musulmai ne ma wasu ma masu ilimin addini ne wasu ma masana ne amma za ga suna jayayya da wannan abu ko da ba su furta ba amma aikinsu da take-takensu na nuna haka wannan abu ne sananne a a ƙasashenmu ma har yanzu da sauƙi amma ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen duniya za ga abin ya tsanani to abin da za a gawa mata shi ne su ji tsoron Allah su bi Allah kuma su tsaya inda Allah ya tsaye da su wannan tunani irin na turawa babu inda zai kai su sai ga halaka kuma muka kalli abin da ya faru da na gaba da su za mu ga kamar da ba shi yake cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa akwai mata da yawa da suka shiga wannan gwagwarmaya suka yi nisa daga baya su gane ashe wato sun bi kafa wala ne su dawo suna nadama da suna yaƙi da aure suna yaƙi da auren mace fiye da ɗaya suna yaƙi da maganar gado suna yaƙi da maganar shugabanci suna yaƙi wasu ma suna yaƙi game da maganar cewa yadda namiji ya- yake da 'yancin auren mace fiye da ɗaya don mai mace ba ta auren mura fiye da ɗaya ba duk irin wannan tunanin yana shiga ƙwaƙwalansu to wannan tunani duka ya saba wa fitira ya saba wa hankali ya- wanda shi kanshi tunanin ya tabbatar da ƙarancin hankalinsu ne shi kanshi tunanin wannan tunanin yana fitar mata da karancin hankalinsu idan ke mace ce musulma mafita ki ki tsaya inda addinin ke tsaye da ki inda al'ada ki ta mace musulma ba haushiya ba fulatana ko kanuri ko banufiya ko makamantansa al'adun al'umma ki da ta kuɗe da da musulunci to ki tsaya nan zai fi miki zaman lafiya ki kyala wannan fitina ki ta'adda Allah ya tsare miki imanin ki ya sa ki gama lafiya to za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته